وقال الحمد لله الذي أذهب أن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu yukon haduwa a markas ahalus sunna jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau na juma'a 21 ga wata na safar hijira shekara 439 wanda ya dace da goma ga wata na 11 shekara 2017 a kayan shiga karatun akwai tambaya wata ana kasa gaugawa ce matsala ce wannan kuwa ya samu da matar shi ta ya yi maganar cewa ya rantsi ko hada alkur'ani idan ya barta ta koma ko ya lakwala ƙauye akan arama ko ya take ta nan tambayar wai maganar aikin ko maganar mahuta kan maganar shi yan uwa abu na sananne dai cewa musulunci ba asalin ba a ce aiki ne kurin na mace aka hana a matsayin aiki ababen da ake suke wakana a wajen aiki shine matsala na cakuduwa ko abin da bai dace ba saboda annabi yana raye matan sahabbai suka yi aikin gona wannan wurin daga cikin aiki kama yana tune daya daga cikin sautar sahabiya mijinta ya rasu ta sahi garkarta wajen aiki wani mata inkari ya za a ki hutu ke da ke cikin yadda sautau annabi ta je gawa ne ya gani ya mun inkarin mutuwa ta annabi ta ki je ki aikin gona kiyawa ki aikata alkhairi ko ki tafi kai ke ba ka damar wannan aiki kenan abin da ake ma ba aiki ba ke wa in nau'in aikin ne shafi da nau'in aikin in akwai saban Allah akwai cakuduwa a ce wani mutunci da ya muke da shi amma babu cakuduwa sun misali yana magana yara karantar da yara kaga da sun bai in ba an gara mata kwarar tsibirin hanya sai wa ce aiki nan zai zama to matsala a zahiri illa a kubarin hanya kai na tafiya maganar rantsuwa iya cikin darasin da muka yi wancan sati na maganar idan mutum yawa masu yi wani magana ta akan armai manganin malamai da dama kan masara amma kamar sunan da muka ɗoga ta ƙarshe da shafin abin ta yi cikin fatawa ya kawo idan mutum yawa mata shirin wannan take mu'allar in kika yi kaza a kan alamun sun ta suke ma na suke shi ne maka'ida ba kan alamun ba in kika yi kaza na ka keke to wannan abin sai ka ta talakon mu'allar take wani aka rata shi da aikin da hauro wani abu wannan talakon mu'allar wasu daga cikin marzamai suna cewa yi mini talak mana rantsuwar saki kenan ana mai suna na rantsuwa wanda shi ne ribar ibn hazan cikin matsawar ya ga cewa ba saki ba ne ya yi inkar irin wannan saki da wasu masu fiki fiye magana kai shi ya ce yaushe za a ba mata maganar saki a hannunta irin wannan nau'in sakin ana mai da saki ne a hannun mata saboda ka ce in taka yi kaza a kan arminki kenan sai ya kuma wa hannunwa hannunta kenan kenan kai ba ba arminka shi sa irin haɗin shi inkar irin wannan sakin duk da shi islam ibn ibn taymiya da magana mai kai shi abin da yake cewa idan mutum ya irin wannan na cewa in suka yi kaza akan arabanci ya ce wannan bai zamantowa saki sai in shi ya ne saki me yake ni ya ce idan misali mutum akwai wasu mata ko wasu maza tsakanin matansu ba ta yin magana kana ga amma kai mata barazana da saki za ta ce ma na zagar shi wallahi zan sake ki akan arabanci to ne yakan sake na mace wanda take kan zama miji take kan zama a gidanka sai ta masa wannan aikin dan an gama ta jiki to an ce wanda yake niyyar wani kalma da ya gwadi ta akan aramanci in har niyyar ba niyyar take da yake yi ya yi barazana ne dan ka ai wani aiki ko ku ai wani aiki in ma yi in ma bai da misali yi ta ce wallahi idan na zo gidan biki ba kaza kai ba ta masu abin su tuwo to wallahi idan na zuki tuwon nan ba a kan arba'in kuna da keke to shi ba suke iya so da a yi tuwo ba suke da ke so ke teto ka zo gida ba tuwo to ya ce irin wannan wanda ya shiga suna da tafi da ke cewa irin wannan na ki dan da yi da kace mata kan armanta ko ta bari in suka wuta kan armin ya kuma ba sa hutan irin wannan amfani da sake kai ba bai zama tuwon kaga wannan iya kusa kuma ibn hazm cikin ganin cewa da kenan shi a karan kai shi kurin bai zaman zuwa suke mataka babu niyya magana kenan ke tsakani ga Allah akan fatawa ibn taymiya shi wanda ya wannan kalma tsaka ibn zikirin ne shi wannan kalma da yake yayi ne dan ya hada wani aiki kenan anan ba saki bane ba in so da yake ka ai wani aiki ko ai wani aiki amma in bai saki da man yayi akan ibn zikirin wannan anan haka ya zama saki a wannan tsarin wannan fasadi ban taimiya ke wannan mutum zai binciki tsakanin su alar zuciyar shi lokacin da wannan kalma ya yi ne da ya take ta ko ya yi ne da ya hana ta wannan huta ɗan da ya rubuta ne ke na wannan ke nan a kan wasu ba suke bane ba eh magana ke nan sai magana ta biyu ta irin lokacin wannan magana yan bida suka gata duka wata munasaba ta bida sai su ce kai wata bida ce a na annabi ce bakin kama aya kawai kama wa musakana kamun aya ko hadisi inda maza da ce ba aka zun tare kuma sai sun ce ya aure kike zun zuba man zo da yake an muna cikin zamanin maulidi ko da ce maka kamun aya inda aka ce inda aka hana ko hadisi dan wa amsa cewa ni wannan magana daga jiya ma magana ka san jahilin addini ba sa addini ba abinda ake cewa aya ko hadisi abinda Allah ya ce a yi ko manzan da Allah ya so ce a yi shi za ka ce aya ko hadisi abinda Allah ya ce ba manzan Allah ya ce ba ta yi sarki ba daga baya aka kashe kamar aya ko hadisi da ba su da aya ba su da hadisi don bida shi ko manzan da Allah ya ko ya karkar da mu in bida a dubu gaggawa sai amma na ahabar fi amurina hada malaka ne fawo rajin ko wata ruwa mana amila amala shi ne mutaka da an kuma da an dubu da dubu ka maka ba ruwan a shi da ka maka aya da ta ba ba hadisi to muna da hadisi annabi ya maka da dukkan abin da aka kirkira ba mu muka ce ba a yi ko ko din wanda ya wani aiki daga cikin aiki haka ne lada kenan ba mu ce ba yayi ba a so an mai da shi kaga wannan ya karantar da kai cewa kenan aya da hadisi ana neman su inda aikin da Allah ya ce a yi ko manzan da Allah ya soke a yi shi ake nema a kawo aya ko hadisi amma abinda ba sai shi ba ba sani ba na ba magana aya ya ji hadisi guda ta bi da ake kuma annabi ake kai ma ba a karba kuma ka irin ruwaya wadda ta kashe kashe lamari na manzan cikin sai da bukari aka sai musulun annabi ya hudu karara cewa lokacin da zai nace ya mada shayar da al'umma shi take alkawar za a zo shi al'umma ta ce al'umma ta ce ga su da alama ta al'umma ta sai ga Allah ko mi amma ta san ga ana ina ku zo ku zo ta kana kore su ina mata yace wannan baka san ba bayan da sun canza gayyaru badal na ta ga sala kana magana kenan ka a nan duk wanda ka abu sabo ya canza ko ya canza kenan ka ga ya cikin layin da yake wata ala kiya magare su wanda za a kore su da kanka an kauta kenan amsa da ne ya ita ba ka faɗi ta babu kaga na aya biyu to ke iya nan bid'a kana ba aya hadisi illa kai ma kayya ba ba aya kan kariya an hana can an ga aya da kan da ɗan da kawo inda hadisi ne annabi aka kuma da aya da ɗan da kawo manzon Allah aka kuma ta to shi bice ba in hadisi ne ga sabon su da rutar jisu sai aka yi ma gaban su ai ba ke da kai mu mu ce ma hira da kakala kullun su saka daji Allah shi da mu kullun ah mun tsaya aya ta shidda cikin suratul tauba a sati da wani kuma insha Allah za mu tashi aya ta bakwai a suratul tauba insha Allah cikin da Allah
bismillahir rahmanir rahim كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كيف يكون المشركين أحد عند الله وعند رسوله نمبايا a sati da ya gabata ƙarshen karatun aya suke maganar idan wani daga cikin kanhure mashirkai magangariya ya nemi zawa cikinku ko kusanka ya zamana ya ji maganar Allah a ba shi dama a ba shi dama kuma a kare shi har ya fita daga cikin iyakanku wannan Allah bada wani umarnin kenan mu ba kafirin amana kamun ce a tsarin musulunci kawurai kala wajen hudu ne akwai kawuri al-muhadis abokin bugawa akwai mu'ahad akwai ahalin zimma akwai mutama zai musulunci ko ne ya mashi wuri shi kawuri wanda abokin yaki shi ne wannan duk da kajiyar aka bi kawuri wanda mu'ahad iya da kasar shi tako daban tasu daban kowa zaman kanci amma mu da su mun sa hannu na ba ma ya kai juna har tsawon lokaci ka zama da babu yaƙi wannan kagwari dole mu karin amana ba za mu yaƙe shi ba kuma ba za mu gama da musulmi ma mu yaƙe shi matuƙa yaƙi a tsanin gina haka kawuri wanda yake alin zimma wanda kawuri ne a cikin ƙasar musulmi zai zama na iya rayuwar shi an ba shi dama ya yi abin shi na addini ba ki iyakoki da aka yi da mishi ba mu dama mu taba shi ko mu kashe shi akan wannan alƙawari dole ba shi kariya har lokacin da Allah ta an bar bane da ibar da mu tama kafiri ne a kasar su muna yaki da kasar su ba abin yaki ana fafata mu da kasar su amma sai bukata wani aiki zai kawo shi nan sama ko wata ziyara ta haishi musulunci bai hana ba wannan kawai ne gangariya kuma abokin yaƙi ne amma wannan musulman kwan mutanen don ce ku zo ku yi ziyara ko ku yi aikin ku koma na yanke zan ba ku kariya kuma dole ku kare su amma musulunci ya tsara kudu ga wani harkuna cikin fagai ko abin da gara gwam abin da a tsari kenan wa'annan mun yi magana kenan akan kuma muhimmancin yan wa za mu gano muhimmancin haka annan sallallahu alaihi wasallam lokacin da hijira har kayan sulhu hudaybiya wa sai arab musulunci amma ana sa hannu na shiga da huta tsakanin musulmi da mutanen makka kowa ya san yadda abin ya bada wa musulmi rai irin su umar har suka yi kalmomi marasa daɗi daga baya sun yi ta mana dama sadaka na kafna na shi suka yi na magana yi magana no a nan magana mai zafi yadda ya sa hannu na zama lahiya shekara goma da kore shawa shekara goma kan goma ta hannu kuma sa'adar suka ga akwai abu kamar cin mutum da wutsar kanci a zahiri kan wani abu kwarai sun yi zahiri sun tada hankalin mana manzuri na Allah sai ya abu da wahayi daga Allah ta sai zama to wannan hannu da aka sa da musulmi da kwarai shawa na shekara goma shi ne ya ba da damar shigar musulmi makka su su je kai da kawo tsakaninsu sai ta kawo musulunci sai ya aka samu ta damar da a sanata ba sai ga shi a shekara biyu kantar irin wanzu da arin da mutunci samun kintin zama shi na bakar da manzo da ya fi dace da su sai shiga kuma kira bayan nan a shigo kishi garewa da kira duniya kuma farisa rum sana duka yawa kiran duniya kuma nan yanzu nan wani bangaren kira ya kare su kuma wani lokacin aka samu kai da kawowa da mutum da ya samu kintin zama ya sami yado shekara biyu kacal annabi ta da tsari ba annabi bai ta da kodi ba abinda ake da kai su kwada kyawa suka wasu yau mai warwarewa wasu ne wanda suke layin musulmi wurin sa hannu an ce ku za a ƙabila kaza tana tare da mu kanku yaƙe su kurin zubuti yau zubuti amma ƙabila ta ce kanku yaƙe su sai kwada kyawa suka yaƙe su suka yi wasu ba zubuti ne ba sai suka yaƙa shi sababin warware ta sai ga a wannan yan shekara biyu ta can wanda sakandun tarihin zuci da yanzu ya zama na cikin shi sai ga shi yanzu da an zama da biya da mutum dubu da ɗari biyar da kako dubu da ɗari da daga su sai ga shi yanzu an zo an zo shiga makka da sauran mutum dubu goma dubu goma aka zo makka kuma shiga da kuma aka shiga ke da haka wani yarjejeniya sulu musulunci ya tsara don ba da dama ga isar da da'awa babban abokan al'adini isar da da'awa shi da'awa musulunci ya ta hanyar da'awa ta hanyar kira duk da ba su tuka musulunci ta musulunci ya da takobi ne ba ta kungaci ba takobi ta aiki sai ma da kansu ta kace bisa adda amma da'awa take tasiri kuma musulunci su da kan yayin da'awa ki dama ya shiga يشكاني يشكاني كل كل شبك يا سواء في بلاد كتاب في بلاد كتاب كتاب ناس جاي أشي أشكري بس ده أفهم كل شبك يوم أنسان كل إيماني أنسان شو كذا وشو كذا ba ko ake ba je kuna shirki ba a shirki akwai a karan kuke a kenan wannan mun wace kuran suka san da da'awa ce ba abu da ba za a ji a ci kuɗi ko a kashe mutane in dai da wata shiga shikenan haka aka yi addini ya yazo ta hanyar da'awa dan wani za mu gano gaskiyar haka yau duniya an kace rauni ne ba wata al'umma masu rauni na magana kai ga musulmi na ta galla mu yar da dawa wannan al'umma ake wa magana amma a zama guda shi addinin a karan kai iya nan ci gaba yake hali addini ke uwa addini a karan kai ci gaba yake amma al'umma tana cikin matsala amma shi addinin karan kai kare yaduwa yake ta haka ne lokacin da ya kanye kuma zai kanye kuma ya kama ko'ina ɗan uwa abinda ake magana cewa na su sun tabbata ana da dukkan alamu a ƙarshen zamanin yana da ta tashin kiyama addini wanda za su shiga gaban da yadda shi ne layi za su huto daga cikin arab nasa ya tabbata daga arab daga arab za a jagoranci jihadi kan wani da al'adar arab wanda suke kodin kudu suke makamarin su allah zai juyi abu kuma wajen da ya diba a yau ne haka babu inda addini ke cika irin irabta da zuwa yamma wannan tutu a yanzu yan waga da wani haka kin yanzu takobi gare mu bindiga gare mu bom gare mu jirgi gare mu amma ya zama to addini musuluncin shi ne addini da ya kona ci gaba kinan wa magana addinin addinin sha Allah Allah ya kalin bashi nasara sha Allah wannan sakon hali an so ko ba so ba kuma ta hanyar wannan kira ganin gaskiya shi addinin da yake addinin karara ba su ba a cikin shi ba da kai sai ka kowace ta cikin turawa a bane addini ba shi ba a cikin dan gaskiya shi kuma kinan ma bar muhimmanci ga mata da da'awa kai da'awa ga mutane kira sha Allah ta hanyar za ga da dewa yace Allah ke cewa kai da kullum shirkin ahadu inda lawan rasuli ta yaya Allah zai bar wannan abin da sha'awar wajen na mushrikai za a bar alƙawali ma'ana ga mushrikai Allah ya rike alƙawali wanda yake na banza ko man zai rike irin wannan alƙawali irin na nau'in da masu warwarewa sai ce ya yi illar da zin a hajjin inda mutu da gina ko wa'annan da ala alƙawar a warware da su sai ya ce alƙawari ne na banza musulunci iya aiki da gaske yake ta so amma sai wa'anda kuka yi alƙawari da su a wajen masjidin da haram yake ta irin wannan ba masu ƙaro na kuma fasakin wani matuƙa su ke nan sun tsaya kenan wanda suka tsaya kan alkawari na gaskiya ba su amana ba yaudara Allah ce matuƙa sun tsaya kan alkawarin da kuka da kuma ku tsaye da gaskiya ku cika alkawarin amma wancan mai rauni babu alama ba su ta kwayo dana su yi to ku tsaye da su ma wanda yake da gaskiya iya cika alkawari ku cika mai matuƙa ya cika ko kuma yi ruwa ne kuma warware kuma shi wanda wani wani ku yi alaƙawa ba a yi a ɓoye fitarci kenan ko da mun hango da ta kun hango a haɗin ci da wazara kan ku yi munafuci musa cikin mu cikin dare musa da mu muka hari mu kuma canza mana da alƙawarin rashin yaƙi da su yanzu mun gaban sayar da ba mu musan ba aka ce kan ku haka ba ka ce mutum da wuce ku yi a hili alaƙawa a hili mu da ku wani mu da ku ba ba alƙawari ba yau da yau da ku sai yaƙi gurin ku sani a hili haka aka tsara yace kenan famastaqamu lakum fastaqimu lahum mataka san tsaya muku alawari kuma ku tsaya musu cika musu inna allaha yuhibbul muttaqin alla iya san mutsoran Allah kenan akwai cikin cika alawari iya daga cikin halin mutsoran Allah Allah kama cikin mutsoran Allah yace gaba كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون
kaga wannan iya karantar da mu irin nau'in mutanen da ake magana na warware alƙawari yace kaifa in yazhabu alaikum la yarqabu fikum illa wala dhimma taya Allah zai fara wannan alƙawarin rarrauna tsakanin ku da su su kuma alhali ga halin su wa in yazhabu alaikum in suka samu dama akan in suka samu dama kaifin ya ko gama da ku la yarqabu fikum illa wala dhimma ba ta kiyaye wata dangantaka da take tsakaninku danginku ne ɗan uwanku ne ko ku a da kun yi alƙawari sun zama lahiya irin waɗannan wanda ba sa kiyar zumunta ba sa kiyar alƙawari kinan ba ku ba su da alƙawari ya ce ya rudu na kun bi amfanin suna alƙawarin masu alƙawarin ƙarya zama lahiya da ƙarya ya ce suna yarda da ku ne da bakunan a baki ne naku tare suke da ku amma wata a ba ƙulubuhun suna hajji abakar a mazuciyarsu ba ta yarda ba ba ta san ku ba ta amince da ku ba mana kuke nan nan ba su alƙawalin yaudara daga a yau mahi yawan kafurai kodin abakar ne gaskiya mahi yawa za ka gani suna musulmi ne kodin yadda suka yanta da gaskiya haka za ka yi mahi yawa a baki ne amma hakika ka gama haka ba ne ba yake suna yadda da kuna a baki a maziniyarsu tana kin abin da suke hudu muku na zama lahiya na dangantaka a haka ba ba ya ce wa aka sarhun ba su kuma mafi yawansu ba su kai ya ce gaba اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون نعم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وانا متعني سنسي سنسي da ayoyin Allah da ‘yan kuɗi kaɗan na ma'ana don wani amfani na duniya suka yi ta ƙarya a kan gaskiya suka warware alƙawari don wani abu daban na manuwa ta yau tara interim da a shari'a san a shari'a masanya ne ka ɗauki wannan ka ba da wannan ba ni shirin ba ka manta yake ce ko ba ni kudin ba kayana na shirin masanya ya ce fasaddu an sabida sun kange mutane daga hanyar Allah nan sun hana mabin mutane addinin Allah ko ka cewa hana sun yi al'au'anya ƙauye sun zama lahiya sun hana jihadi fi sabilillah dan ganin an sa hannu sun zama lahiya su kuma ƙarya ce idan yau zarar sai Allah ce irin wannan hali dai na canza ayoyin Allah da ɗan ahonin duniya ko alƙawarin Allah da ahonin duniya da cimma guri ya ce ina musa a makamin ahonin abinda suke aikatawa ya yi muni irin aiki na yaudara ko warware alƙawari ya ce larakobu na taimur mini inda wana dimma irin waɗannan kawurai ba sa duk mummuni ba wanda mu imani ne ba sa kiyaye a zumunci da tsakaninsa da shi a sanarwa alkawari ba sa kiyaye wa mummuni zumunci ko wani alkawari to wula irin waɗannan mutane wanda ba sa kiyaye alkawari ba sa kiyaye zumunta ya ce humnu mu'tadu su ne 'yan ta'adda masu taka dokokin Allah masu ƙasa iyaka ya ce to duk da haka irin waɗannan mutane ga 'yan ta'adda ne ga yadda aka layar yadda aka siffanta su amma duk da Allah ce fa'in tabu فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون fa'in tabu wa aqamu salata wa atawu zaka in har duk da halin gashi abin tsarki abin munanawa amma ba a yanke kamna ba kowa a buɗe a ji kowa tana buɗe alati fa'in tabu in sun tuba in sun komo sun musulunta wa aqamu salata kuma suka tsaye sallah irin ta kowa ta musulunta wa atawu zakata suka ba da zakata dukiya da Allah ya basu a wannan hadisa to ikhwanukum fi din kan ba ta mana fakalu da nan sai ta fakalu da mana ku shabu ku kyale su da su no kuma ta ikhwanukum fi din sun zama to ɗan uwan a cikin addini kaga nan wannan kawai sai mun kan da kai duk bannar da mutun yayi duk inda da wa addini yau aka ce ya musulunta ya zama ɗan uwanka kuma kamanta da illa da yama addini a can baya wani abu ne ya riga ya wuce za su iya cewa tafi da juma kamar hannun zana ga cewa tuba tana goge duk abin da aka yi kafin ita in wata samun wannan a yau cikin rayuwar ta mutum da misali ya ta sukan suna ko zagi man an san sauransu ya taɓa da ba kai gargaba ya gane sai kuma yasi suna sai wani bori wanda kai ne za ka ce maka nawa kai za ka ce maka nawa wannan aibu ne ya dace ba eh kai ma da haka ke wasu ga lafi ko kenan irin wannan allah ya tafi wannan magana bori ga wani wanda ya kwanci addini bayan duk kalmar da ya ada duk banne da ya ada yanzu bayan ya koma ya gane duk abin da ya zartunci ya wanki an wanke an kare tarin magana ma'aibu ne da bai daji kuma ka bai gole wani aikin da ya canta inda an haka jiba abin da kuma ba da mun mana sa bai da abin da ya kana sun yi shirka ta Allah sun bauta ba kunki sun kai ga musulmi sun musulci illa amma kuma gashi gaba su ko suka zaune jagororin addini suka bude garuruwa na musulmi na suka wuce da ake da wani majalisa kina kina yau mutum ya dawo kake mamaki iyayen ma yanzu ya dawo ya yi gama addini hidima ba eh yanzu zai dawo daga baya bayan kashe kashe ishirin talatin a ciki da kuwa ke yi wallahi yau sai ya dawo ne yau sabon sabon bayan addini sai ya zo ya ma addini hidima da kai baka mutu kuma ka yi mishi ba labarin da ɗansu umar da khalid ya ishe misali su ikirma su ikirma suna bi jashi wanda ikirma shi don bakin ciki da manzo Allah shigo maka za mu da kamsa da haka shigo maka shi kan bai iya zama a garin maka da manzo Allah sai Allah ya bada ya bada wani ta kan shi karshe wanda ya tsero ya shiga wurin kai habasha gaba da ko wanda Allah mai Allah mai rabo rabon musulunci iya cikin jirgin za a tsallaka a ta habasha jirgin da da gobe ka jama'a ne aka ce iya fara lafiya da ta kai lafiya da wanda na gida ka ce mai kai kai kai a wannan halin ba a kai lafiya da wanda yan jirgin masu rikin suka kansu su ya ɗana kaɗa a cikin ruwa iya iya ba su iya iya da mutum ya ilimi a cikin ruwa ana ɗaya da jirgin lafiya kai kai a gaba gida da wanda yau ne sai dai Allah nan ka shi da ku in aka ga halaka ya Allah kur anan la da bace da uza basa yi to shi Allah ya ba shi rikiya da rabo Allah to idan a wannan halin bir akira bala da uza jimi a wannan mali yace a dai da ya saka maran shi in har Allah ya raya shi ya komo ya rayu da zai zai ya kuma mubaya da hannun shi kuma haka yin akai Allah ya shi zo yin kira yanzu kuma ana baya ya zama to komandan wanda ka dubu da shan za ka kawo kudin shi da komandan shi eh jabu suka bude madakan ruwa wanda aka sha aka wata matakan sai kai ma sai saka hannun wali wanda kare hatta kai ma ce garuruwan da sun yawa ake ake ma da yake ta tsammanin ma abun hannun shi sai aka kuɗa da shugabancin ya bude zuwa masjidin ga dini da kuma su aka wa mutum ɓanna kenan kullum idan mutum ya tuba a mace baya a bar taro da ya yi kaza da ya kaza da kai da kai kaza kai mata kai Allah shaida kai Allah shaida mu yace in dai sun tuba sun tsaye da sallah sun ba da zakar khiwanukum fi din ɗan uwanku ne a cikin addini Allah ce wani fasilul ayati da kawai alamu muna yin muna rarraba ayat dake yake bayani banda banda dan mutane masu sani wanzu ki ake fadi su gane Allah sama cikin lamu
wa innaka su aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون نعم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين نعم Allah ya ce wa in nakasu aymanahum min ba'd ahadi in Allah ba da dama rike gole a zahamin zaman lafiya amma idan suka kuskura suka warware wannan alƙawalin da aka yi da su Allah in suka warware wata amsu idin suka yi suka ga sukan addini suka rika tsaka addinin a wannan hali Allah ya ce faqatilu ay matarkutu ku yaki shugaban mana ku kashe manyan ku yaki shugabannin kafirci misali ce innahum la aman domin mai la aman lahum ala ba ta alƙawali har da su take inkarin yaudara sabi ba wani bayani musulunci bai ba da ƙofa ga mai wadari iya ba da dama a fatattaki mai wadara don ba a san yaudara a cikin rayuwa ya ce ku yayi shugabannin kawurci inna mulla aimana nan ba ta da alƙawari ba ta da amana mutu a yi haka la'allahu yan tuhun don su haka su haka wasu da alƙawari eh su haka abin da suke yi za ka yi nan ka saurara musu sai Allah ke ce iya wani kalmar da Allah wani magana yi ka a bar su ka amana ka ka saurara musu ya wani akwai masu ɗan rauni ko in ƙari ne abin Allah ke ce ala su fatilu na ƙauman na kasu aimanan wahabu da ikirajin da su muhimmin da kuma awal mara Allah ke shin wani mutane ba za ku yaƙi ba kira ake ku shugabannin kawulci ba za ku yaƙi mutanen da suka warware alƙawari ba kuma su ne ma suka so hujja manzon manzon suka su kore shi ko su hallakar da shi kuma asalin baya nan mun ba duk kuma awwala marwa su suka fara ya kai amma badar suka fara badar mazala ya bar makka gudu da addinin shi sahabai sun bar makka sai yi hijira sai gudu addinin su sun koma madina su samu kariya amma ba a bar su ba za a yi magana musulun mutawa daga makka zawa madina don kare ɗaya kare kuka kasar abu su ko sun sami labari abu su ya yi tsira amma kudin tsagawa ta sa suka yi akwai sai an je an fatattaki musulmi an gama da su sai mun je mun sha giya mun yi wa kaza mun yi kaza ci musulmi da abada kenan kaza su suka fara yakan ku yakin ma su ba ku ba ku tsira ba ke wannan mutane Allah ta da ake cewa ba wasu kasan a tsaka abu a takashaunan Allah ta kuna tsoron su ne na akwai zargi ne shin kuna tsoron su ne to fallawa haƙon ta kashe in mutum ne nan to ku sani Allah ya dace ku ji tsoro in abuna da imanin ba su ba in a wannan halin ka ku ji tsoron su eh Allah ya yi tantanta ku ji tsoron shi ba su ba yace qatiluhum yu'azibuhum قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم na'am Allah ce qatilun yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alayhi Allah ce ku yake su Allah zai musu azaba da hannun ta kisa ta illa da hannun nau'in azabar ta Allah amma a hannun wasu bayi masu imani wa yukhzihim Allah zai kaskantar da su suna koyi bishara ta Allah gaba da masu imani a wani halin da kawuri ya yi wadara ya ce amana ba ku tsoron shi alƙaunin Allah ne zai arzar su da hannunku ya kaskantar da su wani suru kuma alaihim Allah zai ba ku nasara a kansu wani shi su duru kan muminin Allah zai warakar da zukatan masu imani ke nan wana Allah Allah zai kama sai kada su idan kuma za ku ji daɗi ku yi horin ciki da kariyar marasa imani Allah kada su wanda ma baka nan dubin imani domin mai imani jin da ga an samu nasara ga masu imani ko ina zai suna sun ta samu nasara a samu inda da buwaya ko ina ne inda musulmi ka zai daɗi zai gwada ciki ya yi ɗaya cikin daga cikin yan uwa abinda musulunci ke da asali yake da tsaki da shi maganar zaman to abu guda duk inda kuke duk da muke wani abu gana da matsala ana magana barba kaga yadda hanyoyi na sadarwa yadda musulmi ke damuwa da abin da ake a barma wani yau da kai magana so idan da mutum suna nan barin ba amma abin ya ji ciwon abin ya ji bakin cikin abin ana wa musulmi wulatanci ana kan kowa abin da mu ce ki eh kowa abin kaman mutane kaman gidan ku daya wani da wani imani ko musamman zuba ka jama'a kan kanta kasa amma kan labarin musulmi a Burma ana musu cin mutunci ana kashewa kuma abin duk inda ake dan ana yada abu abin ya damu mutane ana bakin ciki da abin wannan shi ta kira shi islam wannan abun da ya hada mu na yan askiya daga cikin abin da tura ke cewa abu uku da suke suka yi tunanin iya daga cikin ƙarfin musulmi a duniya wanda ake yana abu uku shine wani wani mutumin alman da ya bincike kasashen musulmi iya cikin abu guda da ya ce ya an yi ƙoƙarin tsoron shi da cikin musulmi mutuka suna da shi akwai illa lokacin da ya yaƙi na ga min nafsan tare da akwai cikin mutum da wannan cikin wannan mutum na da ta ya kawo shi mutumin alman da ya bincike bayan an ƙare abin duka mulkin mallaka na bindiga sauran ya binciken ana ta musulmi kudin tsaye binciken tun daga aka ce tun daga morocco har yanzu indonesia inda musulmi suke da daula suke rayuwa ƙarshen bincike da yi don kashi aka yi ya bincike ka rafon binciken da yi raforkin da ya kawo duka ce a takaice a jubulce wa'annan mutane al'ummar musulmi suna da abu guda uku ita yanzu ya yi na takobi na bindiga ya wuce ba shi ba birkin malaga takobi ya wuce ba amma wannan abin ku inda za a yi arzu a yi maganin su kasu ma mai duniya sai kun yi maganin abu sun share gaba da kenan ba duka suke da yi ce na wurku bincike da ya yi ƙarashen musulmi duk arziki na tiran ɗabi arziki na allah na saman ƙasa da Allah ya yi mai sunan arziki ɓangaren petrol ne iranin fi ne zinari ce ita ce ne roba ce duk abu da Allah ya haɗa da na arzikin an ada saman ƙasa ya ce fasi yawa ya hannu mai yawa ya hannu ya ce shawarar da zai bada wannan arzikin da ke hannunsu ka a bari su su mallake shi magana kenan ka a yi a hannun da ke amma a yadda za a yi zaman su a hannun mai ke a wanda ka shiga yanzu kai cikin kai ka su wanda haka ba da kai ba shawara a san duk da za a yi wani arzikin kai zaman su a hannun su ko da iya kasar su amma kai zaman su a hannun su wallahi ke wanda ka musamman da fitar sunan su tare da bayar littafin shekar shekar littafin ya shekara na littafin wanda abin da za ka bincika da kanku ya ce ke nan a yi yadda za a yi wannan arzikarsa kai zama to a hannunsa yake duk da iya kasarsu shawar da mada kenan ta biyu ya ce suna da wani hali guda duk inda suke na gabas da na yamma suna son juna suna da alakamar suna son kansu mata kamar juna ne suna ta alaƙa ta yan wantaka tsakanin duk inda suke na ta gabas da yamma ta suna da kwantaka ɗaya ya ya kamata a yi yadda za a yi a rafinsu wannan halin kai tabbata a cikinsu ne wani bada ba ɗan kace kawta zai ba iyaka saudiya dubai sai wujen ƙasar iyaka ɗaya dangi ɗaya ne wa haka yaƙi duk kuma wane ne su ne a gaba su daga ci kwanan nan wannan sabon shugaban da ya zo na masa iri-iri wannan tsakbalki aka bai tsakanin su wa kasar wane ne ai ta yi ni ne na ba su mani haka wata hitarra mun daga baya gomu zai shaidanci a sati biyu da sa ya raba su sun yake mata a sati biyu ya sa hannu na makamai yaƙi jiran yaƙi na wajen miliyan nawa da shi da kasar ke kuma ya ce yanta addini kuma ya sa hannu ya ba su jiran yaƙi da ke nan wa amma muna wa muna wa bai ba wani muna addini ya kai ba ba ta muna bai ba iya cikin ta haɗin cikin su kan ku kan su haɗa kai a raba kansu abu na uku ya ce ji abin cikin da ya yi cewa musulmi su yi kowace al'umma aihuwa aihuwa yawa shi ma da kin mataki da za a yi na kullum mai yawa shi ne mai gani wani iya nan abu ne tsohon rubutu ne iya nan aka ce kamar a yau aka yi kamar a yau aka yi iya nan da jimawa da su haka kuma abin da matsala wanda wani haka suke bi duk da wani shawarar da ya bada za a yaka suke bi arzikin hannu gashi amma na sani a ƙasar koki amma na sani zai aka ce kashi 100 ta ce 80 na ƙasa kaza 15 na kunuwa ya biyar nan aka ke ba ana al'amar amana a ta kashi 70 da wani abu na wajen ne na ku 20 wata kasa da goma haka aiki ta ba mai goma ta su ce da ba Allah shaidu Allah ta shugaban mutu gani haka ya ce kenan wa'annan mutane kenan masu imani za su ji daji kayana zai taimake ku ya karya ku ya ba ku mantar a kanku duk mai imani su ta shi ya kwaji da shi daji wani su ba kai da kulubihim allah zai sai hidda kushin ta kuna jan haushi an muku abin bakin ciki allah zai karya su ya sa mana allah ya ɗauke wannan damuwa ta bakin cikin da kuke wa ya tuba lawa alaman ya sha kuma allah zai amshi tuban wanda yake so ya kai a cikin a sanar da wani imani ya gyara ya koma ga allah kuma allah karbe shi abu ne hannun Allah imani ya ce wanda wa alimun hakim na haka Allah masani ne ya sa Allah masani ne ya sa cikin al'amarra kuma iya komi a cikin tsari Allah masani ne kuma hikima ne ci gaba أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون نعم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم اتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا وليجا نعم وانا آية تنا مغنر ككي ما مايكين سامن جرباو Allah ce shin kuna tsammani am hasibtum an tuturaku kuna tsammani haka kurin za a bar ku wallamma ya'lamu wallamma ya'lamu alladhina jahadu minkum Allah bai san bana mana aida ilmin zuhur kuna tsammani haka za a bar ku haka kurin karazi bai ba jarrabawa Allah bai bayyanar ba da waɗanda suke masu jihadi na gaskiya kamar da kace am hasibtum a hasiban nasu an yusura ku aikulu amanna kuma laftaru mutane suna tsammani haka kurin za a bar su imani babu jarraba ko daya haka kurin damar lahiya ba wasu darba ko daya in haka suke tsammani ba haka kun kuskure kace ba kuma tana zai kawo lewu Allah ta hakika mun fitinika al'ummomi kafin Allah kafin ku Allah ya fitini wasu kuma Allah ya haka fara da da da zina sada ku wala da kafin Allah ya yi jarraba wannan dan Allah ya sani mana Allah ya bayyana Allah ya bayyana da mana Allah sun sadaku Allah san suwaye ba ta gaskiya kuma wayar da ulal mana kadibi da zuwa gaskiya kenan akwai masu gaskiya imani akwai na ƙarya illa samu jarabawa sai ka wani ya baya daga an samu wannan girgiza to anan mai rauni da jarabawa ke kenan akan samu jarabawa duk da kuna da imani Allah zai muku wata jarabawa da wata fitina ku tsorata a girgiza kaga wani da mai rauni imani ya bayyana hiri kai ba wannan banda take haka wani banda ciki tsaman ni kaza ne eh ya da baya shi da man a geyi kenan nan yan uwa karantarwa Allah ke mana karantarwa cewa akan samu jarrabawa cikin masu imanin da imanin da komai amma Allah jarbe dan a gane Allah ya bayyana allazina jahadu minkum ma shi jihadi na gaskiya wala bai takhdu min dun da wala sunna wala wala da ulija wanda bai doki ba wannan Allah ko manzan wani manzan Allah ko masu imani abokin asiri nan walija ba na menene Allah na inkarin bai yarda ba da kai mai imani ka yarda da kafuri ne abokin shawararka abokin sirrinka shi zai saka hanya ya ba ka tsayin rayuwa kaka yadda abinda kaga a yau za ka ga wa'in nan makiya na addini su ne a gaba komin ba abin da yake suka bari komin alƙiblar a hannunsu ku yi kaza ɓangaren iyalan ɓangaren noma haikiyu komin komin kun sassaka duk ilimin da aka ce aka wani yaji ya tafi tura wani injiniyar ne wani wane ne takinse ne kowa da je yanzu za a zo tsakara na wani zagauran shi ko amurka ya ce da abu da da akwai ɗan program wanda program ke shirme ne ga wadda kuma duk abin da kai ka sani a kai a abin da wannan wani isfani zuwa ta ka taho shi shi ɗaya ma zuwa a jirgi ya kawo biyar da abin da kai da kuma ɓata nawa a yawan program nawa aka yi kan na karantarwa na komai da kuɗi amma kun da wani ya zo da kuɗi ya ce ba haka ba za a yi kuma ta ilimin ku da kuka yi a nan kuma ku ilimi wannan wanda rashin ilimin alhali wallahi wani na mutum ya kuwa mai karatu wallahi Allah Allah ya kone karatu amma ya zo da wasu ɗan kuɗi kudu ya ce haka yi su ayi haka suke so ayi ɗan wa misali guda wanda bambancin shi in haka ya san da shi lokacin da tura suka juyo kasashen masu ƙaramin ƙarfi na maganar sai da kamfunna kurin tsakar rana aka zaka ce kurin dole kurin dole kan bai da ya amfani ya kuma fi ne ko har ka kai ba shi shi gaba sai daga baya bayan abin an sarki ya lalace wani ya zuce wani abin ya kudan kuma ka ce an yi kuskure su kuskure ba suka ce a shi wani abin da aka yi an yi kuskure irin ce aka yi bayan sun sa kun rushe gaba daya sun lalace an sarki ya lalace kuma za ka ce an yi kuskure na kuma kuma a kan sabon shawara a kenan mutane kenan ba mu da ra'ayin mu shi ne mutum kullum musulmi in za ka yi tattaunawa da wanda cika wuri ne ka san da wa kake tattaunawa dole ka san da wa kake tattaunawa yau zai wa da zama da zama da yawa sai ka zo zama wai a kasashen misali sai da yawo a wannan sai da yawo akwai arna na musamman me ma addini akwai inda mata suke dako a fara mai take dako ita ce take shusha yi a titi ita ce ko mata musamman ko mai mai zama wannan zama ta ba amma yanzu wai za ka neman mana doka irin tasu a ce musu amma hukumci ɗaya al'adunmu daban addininmu daban kwanmu daban amma sun haka ce wani tsari abu da guda ya yi tsari da wani su ya zo ne da ke wasu ne dole mu a samu matsala dole a samu matsala dole bai wa a zama kai musamman da ko muku daban ne kuma wannan shi ne wallahi shi zarar kullum abin ko ana tabbatar an tabbatar an tabbatar warwara an tabbatar warwara kullum abin kai ana tafiya ana baya kullum abin ya tafiya kullum matsala ta ke irin zata arziki yau shekara yanki da magariya shekara wani ishirin ko a nijar mako ishirin da wajen mako sun ta tabbin ta yi kullum zaki za ta gaba kullum arziki kullum matsala ko kullum samun shawara kullum samun hanya haka su ne makircin su ne ba sa so mu ci gaba Allah ta gabanin mu ta gane da haka yake kenan Allah ce ya ga dan ya bayyanar da masu jihadi na tsaye daga cikin ku bisurki ba wannan Allah da manzai da masu imani walija mara walija abokin asiri kenan ba su kama kawo akan abokin ka mana rubuta na kyau ya ce wallahu khabirun bi mata amadu kuma ku sani Allah mai cikakken masaniya ne game da duk abin da kuke aikatawa Allah ta aiki da kowa yake ne na kwarai yayi na banza Allah sani sai abin da kowa ke shirka ci gaba ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون
nan ma tana da matsala akan kuma raya masallaci na Allah na magana mu'amala duk da yawa kana kan matsala ta mafi haram wancan Allah ce maka da mashirikin an yi amur masajidan nan bai dacewa ga mashirikai a ce su za su raya ɗakuna na Allah ke mushiriki ba a ba shi damar kulawa da masallaci masallaci na masu sallar na masallata ne shahidina ala an fusin bilkufar alhali siffa kansu shaida da su kahuran ne amma tun da an yi kokari amma mai amma mai alace ula'ika haddasa amalu wa fi narin mukhalibi irin waɗannan mutane Allah ce ayyukansu da suka yi manu ƙwarar Allah ya lalata Allah bai ba su ladan aikin da suka yi kuma za su dawoma a gidan wuta to idan wannan fi so za su
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر waɗanda kurin suke raya ɗakuna wurin bauta na Allah man amana billahi wal akhir eh masu imani da Allah da rana da yanar lahira wa qama salata wa ata zakka sun tsaye da sallah kuma suna ba da zakka irin waɗannan masu imani su suke raya masallatai na Allah kuma ce wala mai kashi illa Allah ba ta jin tsoron kowa sai Allah ɗan uwa cewa mummuni din da yake akwai rayuwar mu mutum da gana da wuri da yawa zai muna hira magana kaza magana gwamnati sai ga amma da yau ya da aiki ne ba mamaki wata ran a cikin muna daga wani a wani wuri da zai iya wani abu sunan Allah ne da ba kai ko kamar labari da a ka kai ne musulmi ka san daga abu iya wata ran Allah take wani wuri ko abokin shawara ko kai da kanka karka irin wannan wurare duk mutum ba ke dole ka zama to ka san me za ka yi wani ganin man siya wata lokaci farkon wata wata siyasa za a yi wani kamfanin demokradiyya kayan a yi takara ma aka zuwa ne mai wata muhadara a yi naske ta jagoranci na adalci na gaskiya jagora matsayin jagora ina tuni hikimar allah mun kare muhadara a cikin wata ɗaya biyu cikin nau aka yi zaɓe a ƙari sai wani a cikin waɗanda suka zo muhadara iya gaba to nake ma ma tsariya ka ji an wawa na murta kaza na shi ikon Allah sai ya na kira shi Allah mu shi na ce wani na samu labari da kware-kware na ce kana tune da dara sun mu ce ina tune wala sai zama ina ina da sai nan ke ci to kuma aiki a kanka yanzu ka sani eh ka Allah ya ce hujja ka ji sai an ga kai ka ki hujja kanka haka nan kan zama shi wa kaza kace a wata labari ne kai ma isa halin ko ka taimaka ko shawara ka bada ta kware kuma ka san da kake ta tabnawa Allah ce masu ranar masallatai na Allah masu imani da Allah da ranar lahira suka tsaye da sallah suka ba da zaka wala nafsi illa ba sa jin tsoron kowa sai Allah fa asa ulaika an yakunu min al-mutadin irin wannan matsalar za ta zama to tabbar daga cikin shiryayyu a wajen Allah Allah kama cikin lanzu هذا لوكا تيتبو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته